نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن التقوى أساس العبودية لرب العالمين وحياة الإنسان كلها صراع بين الحق والباطل والهدي والضلال فإما هي استجابة لداء الحق والوصول إلى أعلى الدرجات وإما هي ميل إلى الهوى والهبوط في الدركات ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم أيها الناس اعلموا أنه لم يخلق الله بني آدم عبثا وإنما خلقهم لمهمة عظيمة قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فمن غير المعقول أن يخلقنا الله على هذه المأمورة ويسخر لنا كل ما حولنا في الكون من جبال وبحار وأنهار وأشجار وحجر ويخلقنا في أحسن صورة ويكرمنا هذا التكريم ويخصه لنا بني البشر فقط لنأكل ونشرب ونتكاثر ونلهو ونلعب كلا إنما خلقنا الباري جل جلاله لمهمة عظيمة من أدركها وعمل بها نال الخير العظيم في الدنيا والآخرة قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأي شرف يا عبد الله أكبر وأعظم للإنسان من أن يكون عبدا لرب السماوات والأرض يطيئه ويذكره ويشكره على نعمه فيزيده الله بكل شكر نعما أخرى وألم رحمكم الله أن مفهوم الإبادة لا تقتصر على الصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن ومناسك العبادة المعروفة لدينا بل يعتاد إلى مراحك أعمق وأشمل خلق الله الإنسان وجعله خليفته في الأرض ليصلحها ليصلحها ويعمرها ويجعلها مكانا مليئا بالخير والسلام والحب والتعاون بين البشر فيها فيطعم مسكينه ويساعد فقيره أو يغيث ملحوفه ويعطي السائل والطالب ويحمي الأرض من الفساد والخراب وسفك الدماء والفوضى ويكون خليفة الله في أرضه لإقامة أحكامه وتفصيل وصاياه فهذا في معنى قول الله تعالى لملائكته إني جائل في الأرض خليفة ولكن مع الأسف الشديد فإن أكثر الناس جهلوا أو جحدوا هذا المفهوم الصحيح والحكمة الحقيقية من خلقهم وصار كل هممهم التمتع بشهوات الدنيا الفانية يرى بعضهم أن السعادة في جمع الأموال وإشباع رغباتهم المادية أو في نيل المناصب والوظائف الحكومية وما إلى ذلك من أمتعة الدنيا الزائلة قال تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك ما بلغهم من العلم فحياة هؤلاء كحياة البهائم بل هم أضلوا كما وصفهم الله تعالى في محكم التنزيل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم أيها المسلمون عباد الله فلا شك أن من يفهم السبب الأسمى لخلق الله به لخلق الله له يبدأ بمعرفة ربه والسعي لإرضائه ويتقي ربه في كل صغيرة وكبيرة وينشر الخير في كل مكان وفق تعاليم خير البرية الذي أرسله الله بأحسن الشريعة فلا يجترئ على الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم وسيعيش في سعادة وهناء ويكون مستحقا لسعادة الله يوم يقوم الناس لرب العالمين قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إذا فخلافة الإنسان في الأرض غايته إيجاد المجتمع المتكامل في جميع جوانبه المحقق لرضا ربه المستحق لسعادة الدارين ولذلك ينبغي أن يكون مجتمع المسلمين مميزا عن غيره مميزا عن غيره خاليا عن المنكرات يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما قال جل في علا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور واعلموا رحمكم الله أنه لا يمكن للمجتمع أن يبلغ هذا المبلغ إلا إذا تحمل كل فرد فيه مسؤوليته وقد حث القرآن أفراد المجتمع على السعي في إصلاحه ونهاهم عن الإفساد فيه فقال سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال جل في علا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن المسلم يسعى بما أمكنه لدفع الشر ومنعه وتغييره طاقته فإن لم يقدر على إزالته كرهه بقلبه ولم يرضى له ولم يقبل به وهذا وإن كان أضعف الإيمان كما قال خير الأنام إلا أنه لازم لأنه كراهية المنكر وهي أولى منازل السعي لإنكاره متى أمكن ذلك فإن لم يتمكن قد أدى ما عليه فالله خلق الإنسان لغاية هي عبادته بمعناها الشمولي فتكون أقواله وأفعاله وأحواله وتصرفاته على وفق هذه الغاية ولتحقيق هذه الغاية فلا بد أن يكون المسؤولية مشتركة بين أفراد الأمة وقاداتها وأن تكون مبنية على التعاون فإن الله تعالى جعل الحكمة من خلق جميع البشر متعلقة بالدنيا والآخرة وفي الدنيا استخلفه الله وجعل غاية الاستخلاف الابتلاء كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وجعل العبادة هي العمل وفق منهج الله سبحانه ومن مقتضيات العبادة أن يعلم الإنسان أنه مملوك لله وأنه سائر إليه لا محالة فهو رب العالمين وإليه المرجع والمآب قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه النفس تبكي على الدنيا وقد علمت إن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي قبل الموت باديها فإن بناها بخير آب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها بارك الله لي ولكم بهدي كتاب الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka mu ji tsoron Allah ‘yan uwa musulmi, domin lalle kiyaye dokar Allah subhanahu wa ta'ala shi ne tubali babba wajen bautawa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma ita rayuwar ɗan Adam a kowane lokaci tsakanin kokawa take kokawa ne a tsakanin gaskiya da ƙarya a tsakanin shiriya kuma da bata ko dai mutum ya karkata ne ya amsa zuwa ga kiran gaskiya wanda Allah ya aiko manzo da shi wannan wanda shine zai kai shi kuma zuwa ga samun matsayi mafi girma ko kuma watakila in ƙarya ta rinjaye shi sai ya karkata zuwa ga san zuciya wanda zai warbar da shi a cikin ramuka na azaba Allah ya tsare mu Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani zalika bi anna allazina kafaru tabu al-batila wa anna allazina amanu tabu al-haqqa bi rabbihim kadhalika yadribu Allahu lin-nasi amsalahum wannan kuma saboda su waɗanda suka kafirta suna bin ƙarya ne a kullum ita ce take ba su sha'awa amma waɗanda sun kai imani su kan suna bin gaskiya ne da ta zo daga ubangijinsu haka nan Allah ke bugawa mutane misalai ‘yan uwa musulmi Allah subhanahu wata'ala bai halicci ɗan adam dan wasa ba ya halicce su ne saboda wani al'amari babba kamar yadda Allah ya ce shin kuna zaton kuna tsammanin cewa mun halicce ku ne saboda wargi kuma cewa ba za ku koma zuwa gare mu ba abu ne wanda hankali ma ba zai amsa ko da ɗan adam ya yi tunani ba nassi ba a ce Allah subhanahu wata'ala ya halicci wannan duniya da abin da ke kunshi a cikinta ya sanya mu mu ‘yan adam muna zaune a cikinta ya hore mana kome wanda muke da bukata wanda yake kewaye da mu ya sanya mana duwatsu da muke samun tarin amfani a jiki tekuna waɗanda suke amfanar da mu kogi bishiyoyi duwatsu da duk abin da ake da bukata Allah ta'ala ya dasa mana a duniya kuma ya halicce mu a bisa tsari mafi kyawu kamar yadda ya faɗa a cikin alkur'ani Allah ya mana irin wannan girmamawa mu ‘yan adam domin wannan abin Allah ya ce ya halicce su ne domin mu wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a a ce Allah ya halicci waɗannan abubuwa duka dan mu kawai dan dai mu zo ne kawai mu ci abinci mu sha abin sha mu ta hayayyafa kawai muna yin wargi muna wasanni shikenan ko a hankali mutum in yana da hankali ya san ba haka ba Allah madaukaki ya halicce mu ne saboda babban al'amari wanda ya fahimci wannan kuma ya aiki domin haka to sai ya samu alheri mai girma a nan duniya din da kuma gobe idan an koma Allah madaukaki yace wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu ban halicci aljanni da mutum ba sai dan su bauta mini kawai wannan shine dalilin bauta dalilin halitta wani girma ne kai dan adam za ka samu sama da a jingina ka a ce kai bawan Allah ne, kai kana matsayin bawan Allah, kana gode ma Allah a kan ni'imomin da ya maka kuma a dalilin godiyar sai Allah ya ƙara maka da wata ni'ima mafi girma ita ce shiga aljanna. Mu sani uwa musulmi, fahimta mai kyau na abin da ake nufi na bauta da Allah ya ce halicce mu domin tan nan, ba ta taƙaita a sallah, azumi, azkar, karatun alƙur'ani, sauran abubuwa na ibada da ake aikin hajji da makamantansu wanda muka sani ba ba ya takaita ne akai ba a'a mafhumi na ibada ya tsallake wannan ya kai al'amari ne mafi zurfi sama da haka Allah madaukaki ya halicce mu ne kuma ya sanya mu mu ne masu mayewa ban ƙasa da zamu rayu cikin ta domin mu kyautata ita duniya din kamar yadda Allah yake so domin mu rayar da ita duniya din kamar yadda Allah yake so mu sanya ita duniya ɗin waje ne wanda yake cike da alheri waje ne da yake cike da aminci da ƙauna da taimakekkeniya a tsakanin 'yan adam ya zamanto muna taimaka ma junanmu taimakawa gajiyayyu ne taimakawa marayu ne taimakawa waɗanda ba su da ƙarfi wanda aka zalunta a ƙwata masa haƙƙinsa wanda ya roƙa yana buƙata a taimaka duniyar dai ta zamanto mai kyau kuma sannan mu kare ita duniya ɗin daga ɓarnace-ɓarnace mu kare ta daga zubar da jinnai mu kare ta daga zama wanda yake na dore Allah bai yadda mu zauna dore ba babu doka Allah bai yadda da wannan ba ya sanya mu ne domin mu zamanto masu mayewa a ban ƙasa domin mu tsaye da adalci adalci kuma yana gudana a ƙarƙashin hukunce-hukuncen Allah subhanahu wata'ala da wanzar da abin da Allah ya wasiya wannan shine ma'anar abin da Allah ya gaya wa mala'iku yace inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya wani mai mayewa wani khalifa a ban ƙasa akan fassara shi a ce wakili amma ba wakiltan Allah ake ba za a ce wakiltan Allah ake yi saboda ana wanzar da abin da Allah yake so an ce ya ce yi kaza kuma ka aikata an baka mulki ka aiwatar da abin da Allah yake so to yanzu ka wakilci dokar ubangiji to wannan shine ma'anar akan a wanzar da waɗannan ababe da muka ambata da ma'anarsu amma abin takaici zaka ga da yawa daga cikin mutane sun jahilci wannan mafhumi na ibada sun takura ma'anar ba sa tunanin cewa ibada ta tsallake kawai bauta a masallaci da azumi da kuma zuwa aikin hajji don haka sai ya zamanto bai samu kyakkyawar fahimta na abin da ya saka ma aka halicce su ba da yawa daga cikin mutane abin da suka bawa muhimmanci na rayuwar duniya shine dalilin da ya samu aka aka halicce su kawai su more a nan duniya sha'awar da mutum yake da ita a nan duniya kawai same ta biya bukatunsa waɗansu kawai su suna ganin babban rabo da mutum zai samu a wannan rayuwarsa ta duniya shine a ce shi ba talaka bane shi ba kaskantacce bane ya zamanto ya tara dukiya abubuwan da yake so kuma duka na bukata ya ga ya same su to waɗansu sun ɗauki ma'anar rayuwar duniya mai kyau a matsayin haka ko a samu matsayi ko kuma a samu waɗansu wato aiki na hukuma ko abin da ya kama da irin wannan na al'amarin duniya dai wanda yake gushewa wasu tunaninsu rayuwar duniya mai daɗi mai kyau bai wuce wannan ba a kansu ne Allah ta'ala yake gaya wa manzansa ya ce fa'a'ar an manta walla an zikirna wa lam yurdi illa hayatar duniya zalika mabalagahum min al-ilm ka rabu da wanda duk wai juye baya daga dokokinmu na alqur'ani baya nufin komai shi sai dai tara duniya ya ji daɗin ta kawai sai Allah ta'ala ya ce zalika mabalagahum min al-ilm su duk inda ilimin su ya tuke kan wannan ne kawai Yan uwa musulmi Allah maɗaukaki ya sanya rayuwa ta irin waɗannan aka kwatanta ta a cikin alƙur'ani tamkar rayuwa ne ta dabbobi. Da Allah ya ce, wallazi na kafar waya tamatta'una waya akulu na kamata a kulul an'amu wannan masa wallahu. Waɗanda suka kafirta sukan ji daɗi a duniya wajen cin abin da suke so kamar yadda dabba take ci. Kuma sai ya zamanto wuta ce makomarsu domin ba su fahimci ma'anar rayuwa ba. don haka ‘yan uwa musulmi lalle mu sani, abu ne wanda babu kokonto cewa duk wanda ya fahimci babbar manufan da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci ‘yan Adam, ya halicci halitta ma baki ɗaya, wato zai fahimci cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi ne domin ya yi ibada a bisa ma'anarta cikakkiya, kuma ya iya bakin ƙoƙarinsa ya yi abin da Allah zai yarda da shi. ya kiyaye abin da Allah subhanahu wataala baya so karami ne ko babba ya dinga gudanar da alheri a kowane bangare na rayuwarsa gwargwadon yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya koyar wanda shine dama Allah ya aiko ta kanas ta sama dan ya koyar da mutane addini da yadda za su gudanar da rayuwa wanda ya fahimci menene bautar Allah to lalle ba zai dinga yin zalunci ga mutane cikin dukiyarsu ba ba zai zalunci mutane a cikin mutuncinsu ba ba zai zalunce su a jinnansu ba wanda ya fahimci ma'anar rayuwa da dalilin da ya sa Allah ya halicce shi ba zai aikata haka ba zai iya bakin kokarinsa ne ga ya rayu rayuwa wacce take mai daɗi zai zamanto yana tabbatar da neman abin da Allah subhanahu wataala yace zai bawa waɗanda suka yi imani kuma suka yi rayuwa a gwargwadon abin da shari'a ta ambata yayin da Allah madaukaki yace man amila salihan min zakarin aw unsa duk wanda yake kyakkyawan aiki namiji ne ko mace wa huwa mu'minun alhali yana mu'mini Allah ya ce falanuhyiyannahu hayatan tayyiba zamu rayar da shi rayuwa mai dadi a nan duniya wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu kuma zamu saka musu sakamakon su na aikin da suka yi na biyayya ga Allah da mafi kyawun abin da ma suka aikata ashe kenan khilafa din da Allah ta'ala ya ambata zai bawa ƴan adam da ya ga wa mala'iku cewa zai ba su khilafa a nan ban kasa su ƴan adam matukarsa shine ɗan adam ya iya ƙoƙarinsa ya ga cewa zamantakewar da zai a wannan duniya baki ɗayanta ta kowane ɓangare ta samu kamala ta samu cika yadda zai kyautata rayuwar bisa abin da Allah subhanahu wata'ala yake so kuma a kyautata rayuwar a gudanar da ita gwargwadon yadda za a nemi yardar Allah ne subhanahu wata'ala ba yardar wani ba wanda zai dace a samu rabo na nan duniya da lahira kamar yadda Allah ya alƙawari don haka nan ne al'umma ta musulmi wajibi ne da ta ita ce ta fahimci haka to ya zaman to rayuwarta ta fayyace ya bambanta da waɗanda ba su ba ya kamata a ce musulmi rayuwarsu a kowane ɓangare ta zamanto ta bambanta da rayuwa wanda suke kafirai ta zamanto rayuwa ce mai tsafta ta kowane bangare ta zamanto rayuwa ce wadda ta yi nisa da aikin alfasha da Allah baya so rayuwa ce wadda ta kubuta daga abin da Allah ya ki da manzansa ta zan rayuwa ce mai umarni da abin da Allah ta'ala yake so kyakkyawa kuma ana yin hani daga mummuna kamar yadda Allah madaukaki ya faɗa allazina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkari walillahi aqibatul umur wadanda idan muka zaunar da su suka samu nutsuwa a ban kasa to aqamus salata suna tsaida sallah wa atawuz zakata suna bada zakka wa amaru bil ma'ruf suna umarni da abin da Allah ke so wani hau anil munkar suna hali daga abin ki walillahi aqibatul umur domin al'amura fa karshen su duka ga Allah yake komawa Yan uwa musulmi lalle mu sani baya taɓa yiwuwa ga al'umma kowace irin al'umma ta zamanto ta samu irin wannan matsayi na kyautata irin yadda Allah yake so har sai idan ya zamanto kowane ɗaya da yake cikin al'umma ya kaddara kuma ya aminta da cewa shi ma mai bada gudunmawa ne wajen kyautatuwar al'umma ba aiki ne na wani ɓangare baikin wani ɓangare ba sai kowa ya ɗauki nauyin da Allah ya ɗora masa alƙur'ani Allah subhanahu wata'ala ya zaburar da ɗaiɗaikon al'umma akan kowa ya iya bakin ƙoƙarinsa ya ga ya kyautata kansa ya hana kansa daga ɓarna kuma ya ba da gudunmawa wajen hana waɗansu ɓarna ya kuma umarce su wajen yin kyakkyawa yayin da Allah ta'ala ya haɗa mu jumlatan ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan ku bada gudunmawa ma junanku wajen bin Allah subhanahu wataala da kiyaye dokarsa amma kada ku taimaka wa junanku wajen sabon Allah duk abin da aka san sako ne kar ka shimfiɗa wa mutum hanyar da zai yi ta in zai yi kuma kar ka bashi gudunmawa a kayan ta kai ka gyara kanka kai kokarin gyara wani to a haka ne al'umma za ta kai matsayin da ake so ta kai na kyautatuwa su zamanto sun cika khilafar da Allah subhanahu wataala ya ambata wannan ayoyi suna nan da yawa a cikin alkur'ani don haka mun ji tsoron Allah yan uwa musulmi lalle mu sani shi musulmi kowane lokaci yana iya bakin kokarin sa ne ga yayi aiki iya gwargwadon sa iya iyawarsa domin ya tunkuɗa sharri ga barin kansa da kuma barin al'umma ya hana sharri ga kansa ya kuma hana sharri ga barin al'umma iya gwargwadon yadda zai iya in har ya zamanto shi ba zai iya hana sharrin da zai faru ba to sai ya zamanto ya ƙi abin a cikin zuciyarsa ya faɗa da bakinsa kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan wannan ba zai yi ba to ya ki abin a zuciyarsa shi bai aikata ba dai alal akalli shi ya kubutar da kansa daga wannan sharrin ko da ba zai iya hanawa ba kuma ya dinga addu'a Allah ya kawo waɗanda za su hana irin wannan sharri to wannan shine abin da ake so ga kowane musulmi ya aikata bai yarda ba bai aminta da sharri ba kuma ba zai aikata ba duk da cewa an ce wannan shine azaful iman ma'ana a cikin ayyuka na imani ba wai ana nufi shi yana da naƙasa bane fa ba na ƙasa annabi yake nufi yake da shi ba a'a ai kowa an ce fattaqullaha mastata'tum shi wancan yana da ikon hanawa da hannunsa ya hana shi kuma wancan bashi da ikon hanawa hatta da bakinsa ma amma yake abin a zuciya to wancan da ya hana da hannun ba funsa yayi ba dan shi ma ya iya abin da zai iya ne ma'ana a cikin maratib din ne da ake so wannan shine mafi karancin gudunmawa wancan kuma ya fi bada babban gudunmawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata ka gane mutum shi ya yi lazuminsa ya hana kansa barna bai aikata ba don iya abin da zai iya kenan to kowane mutum sai ya aiwatar da irin wannan kafin al'umma ta zamanto ta kyautata dan kawai da alwashin baki ana cewa Allah kyautata mana al'umma kaza ya lalace ba za a samu kyautatuwar ba idan ni ban bada gudunmawa kai baka bayar ba su ma basu bayar ba waɗancan ma basu bayar ba sai an haɗu ne kowa yayi mu fara da kawunan mu to sai kaga al'umma ta kyautata insha Allah ta'ala mun samu kyakkyawan fahimta kenan na abin da ake nufi na bautar Allah domin ya ratsa dukkan rayuwa ne baki daya idan har mutum ba zai iya hanawa ba to shi ya hana kansa Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam ne saboda wata manufa fa kuma wannan manufar ita ce bautar Allah subhanahu wataala da dukkan ma'anarta don haka sai zamanto maganar da zaka faɗa bauta ce kar ka yi sai abin da Allah ke so aikin da zaka yi bauta ne kar ka aiwatar ba sai a masallaci ba ko tafiyar da zaka yi a waje kai kadai ai Allah ya hana ya ce wala tamshi fil ardi maraha kar kai tafiya a ban kasa kana takama kana tafiya kana takama kana ji kaman zaka ta ta kasa walan takarqal ardi walan tabulgal jibala tuna to kaga koda wannan kai kadai ne ba wanda ya ganka in banda ubangijinka da mala'ikun da ke tare da kai tafiyar da kake ma ibada ce in kai tafiya irin wanda wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna to ai kaga kai ibada ma dama kai tafiya irin wanda Allah ke so kana kwaikwayon umarnin Allah da na manzo kai ibada sai ka samu lada akan ta in kai da wannan manufa to idan har muka samu kyakkyawar fahimta a ibada to zai zama to maganar mu ma aikin da zamu aika ta kowane iri yanayin mu al'amuran mu da zamu gudanar na yau da gobe muka yi shi ya dace da wannan manufar da Allah ya halicce mu kuma domin a tabbatar da wannan manufar da Allah ya halicce mu domin ta shine bauta to wannan sai ya zamanto mun yi bautar Allah subhanahu wataala wannan kuma baya tabbata kamar yadda muka ambata sai an samu tarayya a tsakanin ɗaiɗaikon al'umma da kuma shugabanninta kowa ya bada nasa gudunmawa domin al'amari na gina addinin musulunci da gina al'umma wacce take mai tsafta da gina bauta da kuma tabbatar da ibadar ma kanta abu ne wanda ake so kowa ya ba da gudunmawa wajen haɗuwarta. Liman idan yana sallah ba a ce shi kaɗai ne yake yi idan ya yi kuskure sai mutane su ce masu subhanallah. Kaga ashe hatta ibada ma sai an yi taimakekeniya a ciki. Hatta ibada sai an yi taimakekeniya. Yayin da ya ba daidai wasu a ce subhanallah sai a faɗakar da shi. Yayin da yana karatu karatu ya carke masa sai a tada shi. To ballantana sauran al'amura kuma na rayuwa na yau da gobe. sai an yi taimakekeniya ibadar Allah da rayuwa baki daya take samu kamala kowa ya bada gudunmawarsa Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda yayi wadansu abiyat ina cewa an-nafsu tabki ala ad-dunya wa qad alimat inna salamata fiha tarku ma fiha wai zaka ga mutun yana kuka saboda duniya watakila ya rasa duniyarsa wata musiba ta same sai kaga mutun yana jin takeici yana zubar da hawaye abun bai masa ba waƙad alimat alhali ita wannan ran kuma fa ta sani fa inna salamata fiha tarku ma fiha kubuta a rabu da duniya lafiya shine kar ta kade maka hankali ba hana ka ka neme ta ta hanyar addini ta hanyar da Allah yake so kuma ka sarrafa ta yadda ake so ba amma kar ka zamanto kullun ita ce tunaninka ita ce kullum ina za ka je neman duniya daga ina yake neman duniya tunanin me kake neman duniya to kar mutum ya zamanto haka inna salamata fiha tarku ma fiha yace la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati qabla al maut baniha ai dan adam ba shi da wani gida da zai zauna bayan ya mutu sai gidan da ya gina kafin mutuwa ba shi da wani gida da zai zauna bayan mutuwarsa sai fa gidan da ya gina kafin ya mutu ma'ana da kyakkyawan aiki aikin da mutum ya yi shi ne gidansa a kiyama in ya yi gida mai kyau to in ya yi aiki mai kyau gida mai kyau kenan ya gina shi a kiyama in ya yi mummunan aiki to ya gina irin abin da ya aikata a duniya magana ce ta balaga la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati qabla al maut baniha yace fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha in ya gina ta da alheri tun anan duniya dadi ya tabbata ga wannan maginin in ko ya gina ta da sharri anan duniya bai yi abin da Allah yake so ba wannan ginin nasa ya tabar da shi ubangiji Allah ya taimake mu mu gini mai kyau اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يئز من آديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله